السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna nan a goma ko sha ɗaya ga watan jimadar sani hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu muna kuma ashirin da hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya allah ƙaddara mana zama a masallacin muhammad tasi'u foundation bariki gra a garin gumal don ci gaba da karanta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أيو زامتاشي كان درسينا تلاتين دفيو bayani ne kuma kan siffar sujada ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wancan satin an gaya mana idan mutum yayi sujada lalle zamanto gadan bayan shi ya meke gabansa sun natsu ya ɗauke hannunsa bai shimfiɗa shi akan ƙasa ba kuma ya raba shi jikin haƙarƙarin shi ana muka kwana so a yau malam sai ya ce wa kana yubaligu fi zalik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kai makura wajen raba hannun shi da jikin haƙarƙarin shi hatta qala ba'du ashabihi har sai da wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗa al'ahmar inna kunna la na'wi yace mun kasance muna tausayawa albani sai sa ta yace na rikku muna jin tausayi li rasulullahi sallallahu alaihi sallam ga manzon Allah tsira da amince su tabbata a gare shi mimma yujafi bi yadayhi an jambayhi a irin nesantawar da yake wa hannayen shi daga jikin haƙarƙarin shi mana irin yadda yake budawa ya bar jikin haƙarƙarin shi yace har muna jin tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar akwai nau'i na wahala wani exercise ne mai wahala yace in mun ga yayi irin wannan sujadar har tausayin sa muke ji mimma kana yujafi bi yadayhi an jambaihi idza sajada idan yayi sujada da haka shi yasa mala yace wa kana yubaligu manzon Allah yana tsanantawa dan haka idan mutun yayi sujada ana so lalle kada hannayen shi su taba jikin hakarkarin sa so ake sun rabu da jikin sa sosai wancan satin an ce ana iya hango hasken hamata ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan akwai wata yar karamar dabba za ta iya wucewa ba tare da ta taba hannun ba ko ta taba jikin hakarkari na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wani malami yake fassara wannan kalmar da ta zo cikin hadisi, lana'awi ya ce, "Ai, lanata rahamu li'ajilihi sallallahu Alaihi wasallam." Muna tausasawa ga shi annabin tsira da mutum tabbata a gare shi, mimma ya ji dominar ta'abi saboda irin gajiyar da yake samu, bi sababil mujafati shadida, saboda nesantawa da ya yi mai faɗi wal mubalaghatu fiha da tsanantawa wajen buɗa hannunsa jikin hakarkarinsa yace muna tausayawa annabi sallallahu alaihi wasallam to sai da irin wannan siffatawa sai mutane in ana hausi ana sake dawa ko kada ba a zo sahu an taho sujada kuma kace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana budawa in kai haka kaga duk wanda yake dama da wanda yake hagu sai ya ga yan garin su musamman a ce kana da karbi to sai kowa rasa inda zai sujada to inda ko haka dai a masallacin sai a kasa daidaita abin da ya kamata a daidaita din amma wannan idan mutum yana sallah shi kadai ko a matsayinsa na limami ko gurin da babu takura idan ya buɗa sai ya buɗa daidai abin da zai kamanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan sa hasahu ake wani lokacin matsewar sahu idan tai samu ayi sujadar ma gagara take za ga sai mutane sun yi sujadar sun natsu a cikin sujadar sannan wani zai kawo jiki to idan an samu irin wannan takuruwar ana yi ne daidai gwargwadon abin da ya samu fattakullaha mastata'atun muslim imam muslim kenan da Abu Awana sun rawato hadisi yace wa kana ya'muru bidhalik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da hakan a buɗe hannu jikin haƙarƙari fa yaqulu yana cewa idza sajadta idan kai sujada fa ba kaffaika ka dora tafukan hannunka ƙasa warfa mirfaqaika su kuma waɗannan gwiwoyin hannu da su kuma ka daga su ma'ana yanzu ga tafukan hannunka gwiwoyin hannunka kar ya zamanto sun taho jikin ƙasa an suka taho ƙasa an samu imbisaqal kalbi so ake ka daga su sannan kuma ka yi nesa da su daga jikin haƙarƙarinka idan sajata fa ba a yadaika kaffaika tafukan hannunka ka tabbatar sun taɓa ƙasa in mun ce ƙasa har yanzu muna bayani da tabarma da abin sallah da kafe da sayil duk suna ɗaukan ƙasa ne ko warfa amirfaƙaika kuma ka ɗaga gwiwoyin hannunka kar ya zama to sun shimfiɗu a ƙasa wa ya yana faɗi cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito aitadilu fi sujud ku daidaita wajen sujadarku wala yabsu ahadukum zira'ihi kada ɗayan ku ya shimfida tsintsiyar hannun shi ƙasa wannan gurin da ake wankewa a alwala daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu to kada ya taba tabarmar da kake sallah ko kafin ka daga shi sama karkar jaba ƙasa wala yabsu ahadukum zira'ihi in bi saɓal kalbi irin shimfiɗawar kare wa fi lafazin a wani lafazin kama ya kalbu kama yadda kare ke shimfiɗa hannunsa mun san dai kwanciyar kare ko za a ga ƙafafun shi guda biyu na gaba duk sun taɓa ƙasa haka kwanciyar shi take to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ɗayan ku ya shimfiɗa hannayen shi irin yadda kare ke kwanciya a lokacin da yake kwanciya wafi lafazin akara wa hadisun akar wani lafazin na daban kuma hadisi na daban inda ya ce lafazin akara ya yi shuru to hadisin ta hanyar sahabi ɗaya ce kawai lafazin ne daban amma ma'anar daban amma nan ma'anar za ta bayu ga haka sai dai sahabin da ya rawaito wancan ba hila ya rawaito wannan ba ya sa ce masa lafazin akara wa hadisin akara wala yaftarishu ahadukum zira'ihi kada ɗayanku ya shimfiɗa hannun shi iftirashal kalbi irin shimfiɗawar da kare ke mahannayen shi a lokacin da yake kwanciya har yanzu da in ba manta ba kenan siffa cikin siffofin dabbobi ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke hani kar da shigo cikin sallah wancan satin an gaya mana fala yabruk kama yabrukul ba'ir kar ya durƙusa ko ya gurfana irin gurfanar raƙumi yau kuma ya gaya mana kar a yi kwanciya irin kwanciyar da kare yake ko shimfiɗa irin shimfiɗar da kare yake a cikin hadisin da ibn kuzaima da imamul maqdisi da imamul hakim ya rawaito kuma ya ce ingantacce ne imamul zahabi ya goyi da bayan shi wa kana ya kulu la tabsu tsira'aika kakka shimfiɗa hannayenka bas sabu'i irin shimfiɗawar da dabbobin farauta ke yi ma'ana idan ka samu kamar kare kamar mage kamar kura kamar damusa ko ko zaki wani lokacin za ga in sun yi kwanciyar fako to za ga tsintsiyar hannunsu a kwance take lifat a ƙasa to sai manzo Allah ce kada ka yi irin wannan a sallah dan kamantacceniya ne da dabbobi wadda'im ala rahataika ka dogara akan tafukan hannayenka mana wannan tafin hannun da aka ce fa za a kaffaika wannan ruwa kuma sai ta ce wadda'im ala rahataika ka dogara akan tafukan hannayenka ma'ana wani bangare na nauyin jikinka ya zama to tafukan hannunka ne suke dauke shi wata jafa an babba'aika ka nesanta daga jikin kwanjinka ma'ana kwanjinka ya yi nesa daga jikin gulliyarka ma'ana gulliyarka ta yi nesa daga jikin tsintsiyar hannunka kar bai zaman to a matsa suke a guri ɗaya inda za ka ajiye ka buɗa yadda ya kamata to za ka ga da wannan da wannan ba za su masu ba ko kuma gulliyar hannunka kar ya zaman to tana jikin haƙarƙarinka wata jafa an zaba aika fa innaka idza fa'alta zalik manzo Allah ya ce in kai sujada kamar haka ka shimfiɗa tafin hannunka ka buɗe jikin haƙarƙarinka baka matsa ba jikin hannunka jikin haƙarƙarinka kuma ka dogara a jikin tafukan hannun yace idza fa'alta zalika sajada kullu udwin minka ma'aka to kowace gaba a jikinka ta yi sujada tare da kai mana inda za ka yi irin wannan a cikin sujada to za ga kowace gaba jikinka ita ma surar sujada ta ɗauka kuma jikinta ya gaya mata an yi wani aiki shi ne abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke yi idza fa'alta zalik sajada kullu udwin minka ma'aka don haka ana da buƙatar shimfiɗa kafin hannu nauyi na gaban jikin ɗan adam ya dawo jikin hannayen shi ya zamanto tsintsiyar hannun da ƙwanjin an raba su ta yadda hannun zai samu miƙewa kuma ya zamanto ba a karahi jikin haƙarƙarin mutum ba to idan mutum ya samu wannan cito zai zamanto kowace gaba a jikin jikinka ita ma ta ji wannan sujadar ta yi aikin sujada Allah ya sa mu dace sai ce wujubu tsumaniyati fi sujudi sai wajabcin natsuwa a cikin wannan sujada din yanzu ya gaya mana siffar yadda za a yi sujada to in an yi sujadar ta cika sujadar kana yin sujadar ka dagu ko kuma da buƙatar samun gabbai su koma yadda suke wannan shine sujada take cika sunan sujada sai ya kulla babu yace wujubu kuma anina tafi sujudi wajibcin samun natsuwa a cikin sujada ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya amuru bi bi itmamin ruku'i mai tsira da amince tabbata a gare shi yana umarni da yin ko da cika ruku'u was sujud da cika sujada wannan duk in muka samu hadisan sallah umarni suke ruku'u ya cika umarni suke sujada ta cika wa yadribu liman la yaf'alu dhalik masalun yana ba da misali ga wanda baya cika ruku'u da wanda baya cika sujada yana ba da misali da shi yana cewa masalul ja'i kamar mayunwaci ne ya kullu tamrata wa tamrataini ya samu dabino ɗaya ko dabino guda biyu la tughni yani anhu shay'an shi a gurin sa ya ci abinci kuma ba za su masa maganin komai ba ya kullu tamrata wa tamrataini mayunwaci da dabino guda biyu la tughni yani anhu shay'an ba za su masa maganin komai ba wa kana yaqulu fihi yana fadi da dangane da wanda baya cika ruku'u da wanda baya cika sujada innahu min aswa'in nasi sariqatan shine mafi munin barayi a cikin barayin da ake da akwai a duniya barayin awaki da barayin mutane da barayin gwamnati da barayin gida-gida duka sun fi albarka shi mummunan barawo wanda sasarsa tafi kowace muni shine mai sata a cikin tsallarsa da kansa da kansa yake wa sata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine mafi muni a cikin barayi da haka kenan idan baka so ka samu kanka cikin barayi kuma kangararrun barayi munana to ya zama to sujadar ka ta dauki cikakkiyar siffa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ana yin ta kuma an kai sallah da wannan tsatsagen to an katanta ka kamar mayun wasi ne da cutar yunwa ta kama kuma da aka tashi bahi agaji sai aka bashi dabino kwaya biyu ba na ji akwai abin da zai iya masa magani dabino kwaya guda biyu eh sun ce inda dabino yake amfani tsagin dabino ko dabino guda ɗaya ka samu kosashen mutum in mutum ya koshi ya kawo iya wuya aka ce to ka bahi tsagin dabino sai rasa yadda zai yi da shi wani lokaci ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kwatankwacin zai iya amfani a jikin kosashe sai ce to kai kuma ka fanshi kanka daga wutar jahannama koda da tsagin dabino ne ma'ana an ya shiga cikin ka akwai amfanin da za ka yi koda ba za ka gane ga amfanin da zai maka ba wallahu ta'ala alam Allah ya sa mu dace wa kana yahkumu bi butlan salati man la yuqimu sulbahu fi ruku'i yana hukunci da bacin sallar da mutumin da gadan bayansa baya mekewa a cikin sujada ma'ana don da ya sa ya sujada a dunkule a takura a guri daya za a ga kamar takura ya aka yi to irin wannan sujadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai ita ce ake a sallah to sallah a face take a samu gadan baya zuwat ya tsaya tafukan hannu su shimfudu a matsin su su kalli alqibla ko a dogara kansu a ɗaga tsintsiyar hannu da jidda da dantse da tsintsiyar su rabu su bar jikin haƙarƙarinka da wannan ita ce siffar sujadar da ake da buƙata kuma in an yi a tsaya a natsu a cikinsa aƙalla a samu tasbihi uku ita ce mafi ƙanƙantar sujadar da ake da buƙata wadda za a iya subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbil a'la wannan ita ce mafi kankanta sujada da ya kamata a samu a wajen masallaci amma sallah kamar ana binka da bulala ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadanta ta da tsatsage irin tsatsagen zakara Allah raba mu da tsatsagen zakara yayi hukunci duk mutumin da gadan bayan sa baya miƙe a wajen ruku'u da sujada cewa sallarsa ta baci kamata baka tafsilahu kamar yadda bayanin haka daki daki ya gabata fi ruku'i a lokacin da muke tattauna matsalar ruku'i wa amara al-musi'a salatahu ya umarci wannan dai mutumin da aka gina littafin akan shi al-musi'a salatahu bilithmi inani fi sujudi da cewa lalle ya samu gamsuwa da nutsuwa a cikin sujada kama ta kaddama fi awwalil babi kamar yadda jawabi dai ya kamata ko ya gabata a farkon babi shine farkon lokacin da aka bada magana akan sujada mala ya kawo hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la tatimmu salatin li ahadin minan nasi hatta yusbiga alwudu'a dash dash dash dash ko ruku'u ya dago dash dash dash ko sujada sannan ya samu nutsuwa a cikin sujada shi to tunda da bayani ya gabata lalle sallah ba ta cika sai an samu cikakkiyar nutsuwa ita yayi hukunci sallah ta baci da zai koya wa almusi'a salatahu sallah ya ga masa lalle sai ya nutsu a cikin sujada sannan sallah ta cika sallah din sai azkaru sujud to idan an yi sujadar da waɗancan sifofi din an natsu a cikin sujadar to da me da me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ko idan kai ka dake a cikin kawai shikenan ka yi a sujada kawai ka sha kunu ba komai ko da buƙatar waɗansu azkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الركن manzo Allah yana faɗi a cikin wannan rukunin anwa'an min al-azkar wal ad'iya nau'ika daban-daban na zikirori da addu'o'i zamu tadda lafuzan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi a cikin sujada waɗansu zikiri ne waɗansu addu'o'i ne taratan hada wa taratan hada wani lokacin ya faɗi wannan zikirin wani lokacin ya faɗi wannan zikirin wani lokacin ya faɗi wannan addu'ar wani lokacin wannan zikiri sauyi sauyi aka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi na farko shahararren hine duk wanda muka saba yi shine hadisin da Imam Ahmad ya rawaito da Abu Dawud da Ibn Majah wa Daraqutni shine faɗin subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga ubangiji na madaukaki salasa marrati wannan shi sa uku ake faɗin shi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wannan shine mafi kankantar zikirin da mutum zai faɗa a cikin sujada in kana sallah babu gurbin da za a samu subhana rabbiyal a'la sau uku to akwai tangarda a sallar a kuma a sake dubanta da haka idan wannan zikirin za su dauke ka sakan 20 mafi kankantar sujada kenan ta dauke ka sakan 21 amma in dai za ta ɗauke ka sakan ashirin kake kuma sujada a sakan goma sha to akwai matsala za ka iya koma tsatsage irin tsatsagen zaka mafi ƙanƙantar abin da ake so subhana rabbiyal a'la kuma kalmomin aji su ka sa akwai da in kana sallah tare ka kuma sai ce maka kuma zikiri yake so so in zi za a yi to a ji karan haruffan ko a ji karan sun fito in ba ji za a yi ba kuma ya yi kayansa tabbas ya faɗa labbansa su motsa zuciyarsa ta san me yake faɗa in ka kalli labba ibn sa'ila za ka iya kallo za ka tabbatar da kalma kaza da kalma kaza ita ce aka faɗi a wannan guri din subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la kuma zuciyarka tana kudirce maka tsarkake ubangiji na nake ubangiji na da yafi daukaka akan kowa ba wani abu sama da zatin Allah haka zuciyarka take gaya maka kai sau uku to sallar da ake yin ta da irin wannan tunanin da irin wannan azkar din ita ce ake faɗi tanha anil fahsha'i wal munkar ita ce mai hani akan alfasha da munkari wala inda wani zai gwada bayanin da muke na sallah ya gwada sallah ɗaya tak ya tahi cikin dare ya yi mata irin nutsuwar da ake faɗi ya yi abin da aka faɗa a buɗewa ya yi abin da aka faɗa a karatun fatiha abin da aka faɗa a karatun sura a samu wannan cikakken ruku'i ɗin da azkar da ƙare-ƙaren da muka yi a ɗago a yi irin waɗannan addu'o'in da har wanda mala'iku suke riganye-riganye a kan shi ka taho ka yi irin wannan sujada ɗin kai irin wannan tasbihin a cikinsu kai zama tsakanin sujadodi guda biyu da nutsuwa ka sake koma sujada ta biyu haka ka tafi ta uku duk ayar da ka faɗa kana tunani akan ma'anarta ba dole ba ka ɗauko doguwar ayu ɗauki ƙul huwallahu in ka san ma'anarta kana faɗa kana tunani in ka yi ƙul huwallahu ka sake juya ta in ka yi ƙul huwallahu ka sake juya ta inda ka yi samu cikakkiyar awa biyu da raka'a biyu cikin dare da nutsuwa a ruku'unta da sujjadata za ga kana tahi da safa za ka ji ba kai ne wanda ka kwanta jiya da daddare ba dole sai ka samu canji a cikin rayuwarka to inda za ka mai da sallaka kuma ta asuba haka ta azhar haka ta la'asar haka ta magariba haka ta isha haka abinda kake faɗi kana tuno girman Allah da ɗaukakanka kana tsarkake shi in aya ka karanta kana tunanin umarni take ko hani tsoratarwa take ko kwaɗarwa take jan hankali take ko gargaɗi take kowace kana mata wani tunani in addu'a take yi da alkhairi kana roƙo in sharri ne kana roƙon a tsare ka wala sai ka ji ɗan ƙanƙanin lokaci rayuwarka sai ka canza irin wannan sallah ita ce tan ha anil fahsha wal munkar amma dan an kira sallah zaka zo masallaci ba kama san me ake ba wani kuma zai tafi ma da wayarsa har ana ta da iqama yana wayana hai a gaci za a ce Allahu akbar sai da kai hakuri sallah muke yi wani sai ya ji maliman ya yi karatun fatiha an nutsa a cikin karatun sura ce ɗan yi haƙuri ana sallah saboda shi ma wani lokacin yana ganin lokaci ne da bai kamata ya ɓata hiba bara ya rage waya kafin ya shiga cikin sallah da kaga wani sallar da mamaki a cikinta ya taho ruku'u yana shakku da ni na samu liman yana ruku'u ko ya ɗago ne na same shi na samu raka'ar ko ban same ta ba haka zai rinse ido ya ƙarasa a ya samu ko a bai samu ba yana ruku'u yana tunani yana sujada yana tunani ya dago yana tunani liman yana assalamu alaikum inda zaka rike hannu ka ce da ta sura da ta sura aka karanta wallahi sai ya daga kai wani dewa za ta ga maka surorin da liman ya karanta in kuma sai abun ya kai abun hi liman din kansa in ka tambaye da wata sura muka karanta hi kansa sai ya tunani to kaga inda tsayawa akai akai tunani kenan ayar kaza ta fada tana nufin kaza akwai hani akwai addu'a kaza zai matukar wahala mutum ya maimaita abin da aka faɗi so irin wannan sallar da take da buƙatar cikakken azkar da addu'o'i da nutsuwa ita ce mutum in yana yin ta take tanha anil fahsha'i wal munkar Allah baya faɗi wallahi maganar ta faɗi ba daidai ba amma me yasa yanzu muna da masallata da yawa amma sai ka tada su mabarnata ne a cikin masallatan akwai barayi a cikin masallatan akwai mazinata a cikin masallatan akwai ɗan fashi a cikin masallatan akwai ƴan homo a cikin ƴan masallatan akwai ƴan kidnapping a cikin masal ko ga su dan masu laifuka kala kala to me yasa sallar ta kasa taka musu birki sallace suka kasa yin irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda sun yi irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wala da ta hane su yasa an ce cikin magabata akwai wanda ya tashi cikin dare yana sallah cikakkiyar wannan sallah din amma mu'jiza da ta faru a gidan shi Ɓarawo ya tsallaku ya ji lokacin da ya duro gidan amma nutsuwarsa a kan sallah take da aka yi duk yana sallah ya zagaye gidan ya zagaye gidan me ya kamata a ɗauka wanda an fita gobe a iya cin ƙosa da yi babu amma kuma ya ji sallarsa akwai nutsuwa a cikin tamala karatu masha Allah ga karatu kyakkyawa ga ruku'u kyakkyawa kawai ya zauna eh ko ban samu sallah ba dai na ji karatu ko ban samu kai sata ba na yi karatu don haka haka ya haƙuri aka yi sallah raka'a ɗaya raka'a biyu aka yi sallama da ya sallama biyu kalle ga ji to tun da ka rasa abin da za ka sata to ka zo ka yi sallah tare da muma ya mai faɗa ya ja mai hankali ya hana shi wannan laifin suka ƙulla alwala suka ƙara su sanar ko inda za a yi da aka ta yi tafiya masallaci sallah su akwai a gani ga babban malam ga babban ɓarawo dama su ƙarfin suna a gari da to akara muka lashe mai haɗo ka da wani ka zan mutane sun tambaya dole a yau malam ga hai asuba ta yi kuma ga kai da kai da wani kun tafi masallaci lafiya yace ya zo mana satar abin duniya ne mu kuma mun saci imanin shi ko mun saci tunanin shi tun daga wannan rana kuma bai sake komawa ba saboda sallar da za a karantar da shi sallar da za a ce yayi ba sallah ba ce ta kawai a sauke nauyi yawa muna yi kawai tun da ta mu kula da mai sallar na san lokaci ya fara duka lokaci irin da shi ba ma yin ta a matsayin kitaban mawuta ba ma yin ta ne a matsayin ita ce a'azamul ibadat ibada da tafi kowace girma ba ma yin ta a matsayin ibadar da in ta karɓi sauran ayyuka sun karɓi in ta lalace kowane aiki ɗaya bayan ɗaya sai an zazzaga ya an ga kuɗinsa sai an zazzaga an ga abin da ya dace a kansa da irin haka muke sallah da wallahi abubuwa da yawa za sun canja Allah ya sa mu dace wa kana ahyanan yukarriruha aktsara min zalik wani lokacin idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sallah subhana rabbil a'la yana faɗin ta sama da sau uku yasa nace mafi kankanta a faɗa sau uku amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya faɗin ta sama da sau uku din wa balaga fi tikrariha marra wani lokacin ya maimaita ta ya maimaita ta sau da yawa fi salatin laili a sallar dare hatta kana sujuduhu qariban min qiyamihi har sujada sai da ta kai dab da tsawon tsayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana qara'a fihi salasata suwarin a cikin tsayuwar kuma an karanta surori guda uku min al-tiwal na dugayen al-qur'ani al-baqarata wan nisa wa ala imran suratul baqara da suratul nisa'i da ala imran izu goma da rabi haka aka karanta a raka'a daya in ba kuma ta ba da aka zo ruku'u tsawon haka akai da aka zo sujada tsawon haka akai to dan Allah ka gaya mu idan za ka karanta izu goma a awa ɗaya ƙur'ani ya yi laushi a gurinka kenan ka yi sujada ko ka yi ruku'u ka yi raka'a ka yi awa ɗaya kana kirari da kambama ubangiji abin ya kasa tasiri a zuciyarka zai wahala ka tafi sujada kana tsarkake ubangijinka zuciyarka ta san me kake nufi bakinka ya san me yake faɗa kana tuno girmansa kana tuno laifukanka kana tuno laifukan al'umma kana tsarkake ubangijinka lallai wannan zai wahala a ce an yi irin wannan sallah a samu barna tana biyo bayanta to kaga idan kurkara tsayuwar awa ɗaya ce ruku'un awa ɗaya sujadar awa ɗaya raka'a ta biyu ita ma a yi mata haka banda tsawwa daga ranar ruku'u tsawwa tsakanin sujada za ka tada raka'a biyu ce kusan rasal awa bakwai za ta ɗauka ko awa takwas kaga kenan daga farkon dare zuwa ƙarshen dare kusan a raka'a biyu ake yasa aka ce da yawa su magabata ba kowane lokaci bane suke gaggawar su ga wani irin cilin karatu za su tara wani irin tsoron Allah za su samu a cikin sallah din yasa aka ce Usman dan Affan wani lokaci da aka zo yana karanta aya ɗaya tak sai da ya kwana a kanta yana ta maimaita ta ita kadai ya je ya dawo yana hango lahira yana kallon ma'anar ayar yana kuka aka aka yi ta maimaita ta bai samu ya ruku'u ya sujada ba sai da an fara kiran sallar asubahi sannan ya je ya ruku'u ya yi sujada aka yi sallama sannan aka tafi masallaci raka'a ɗaya tak aka samu ita ce wuturi din ya sa mai nuniya da ya zo yake ziga Usman ibn Affan sai yake cewa wanda yake raya daren sa kakkaf cikin raka'a ɗaya kuma da aya ɗaya tak cikin alqur'ani to kaga su ba gaggar ina za su je ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya taba kwana da aya daya in tu'azibahum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah in ka azabtar da su bayin ka ne Allah in kai musu rahama kuma kai ai mabwayi ne mai rahama mai jin kai ne wannan ayar kwana yana maimaita ta ita ce abinda za a yi tsakanin kristoci da annabi Isa a ranar gobe kiyama duk kirista an ka tambaye za ga yana ga maka annabi Isa mai ceton sa annabi isa a matsayin allan shi annabi isa a matsayin dan allan shi amma alkiyama tana tahi duk bayan an gama shan wahala an yi gumi an yi komai allah da zai hisabu dan yi ma da yadda ma zai hisabun alfarmaci dan sai an mai kirarin da ya amsa kirari sannan allah zai dai ce to mu je a yi hisabi yan wutar ta huta wani alfarmaci wallahi ana nan kowa ya fita hayyacinsa wani annabin je ka nemi ceto ce wala ban isa ba annabi wani je kai ce ban isa ba annabi wani ce wallahi ban isa ba annabi wani ban isa ba duk duniya fa za su taru a al'ummar annabi Muhammad su waye suka isa ake ji da su sai su abubakar siddiq ne su umar dama duk yan bangaren mu nan karma kowa tare wanda shi a cikin kwamitin ne masu ceto ko na'am to wanda wala a rada kyawai karasa yadda za a yi za a yi kwamin wannan kwamiti din al'ummar annabi musa za su kamo zaɓaɓɓu haka za a haɗu mutane saboda bala'i ya yi bala'i sai a tinkari ulul azumi annabi isa ba zan iya ba annabi Musa ba zan iya ba, annabi Ibrahim ba zan iya ba, annabi Nuhu ba zan iya ba. Wannan ulul azim din su kaɗai za a je sauran annaba su abin ya fi ƙarfinsu. Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama shi ne annabi na ƙarfi da za a je. Ubangiji ya yi fihin da bai taɓa yin irin shi ba, a nemi ciki. Ana zuwa gurinsa duk an gama zagaye, ka san kamar haka ne ko a aikin gwamnati haka ne, in kana kamun kafa duk mutum yana da labari ka je gurin wane ka je gurin wane duk sun kasa mata lokacin da ka zo gurin ka zagaya wata ɗaya wata dariya ta ke ta ai na ji labari na ji labari ai kun ji wajen wani kun ji wajen da da na barka da su mun ga abin da za ku yi to ba abin da za su yi yanzu ka zo gurin sa kenan shi ba manzon Allah ana zuwa zai ce ai ana laha ni ne mai ita banda ni wala ba wanda isa ya karɓi ce to to kaga kayyada za a yi ceton ma wallahi alfarma ne kuma ba gaskiya da duk za mu je mu gani wannan wahalar da muke faɗa kawai Allah ba mu damar ɗaukanta amma akwai ta aiki ne ja a gabanmu Allah ka sa mu je a sauki Allah ka sa duk lokacin da ake wannan wahalar muna ƙarƙashin al'arshinka muna shan inuwa akwai ‘yan gata duk inda za a yi fareti akwai ‘yan rumfar vip akwai kuma vipp ko don Allah da muna vipp ɗin insha Allah Allah ya sa mu dace so idan manzon Allah ya tashi ya ce zan tinkari ubangiji na in naje in mai sujada ya ce wallahi sai na yi sujadar Allah zai gaya mun kalmomin da zan mai kirari ya ce a yanzu wallahi ban san su ba sai idan ya durƙusa Allah zai kimsa mashi kalmomin da su zai mai kirari a ranar gobe alkiyama in yayi kirarin yayi kirarin Allah ya ji isa ta kai an kamba mashi sai a ce to daga kanka don su jara in yi ba zai ɗago ba sai masa daga kanka ka roƙa za a baka abin da kake da bukata ka nemi ceto za a baka ceton sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe wanda ita ce a shafa'atul kubra ya ubangiji ai hukunci a tsakanin bayi ɗan wuta su san ɗan wuta ne ɗan aljanna su san ɗan aljanna ne wanda ita ce a shafa'atul kubra sannan Allah madaukakin sarki ya sa a ajiye mizani da za a fara ayyukan bayi da gwaji Allah madaukakin sarki ka samu samu abin cikin ruwan sanyi to lokacin da ake wannan din tunda binciken ayyuka ne za a tada cewa annabi Isa an mai bauta a duniya duk coci in ka ji za ga an liƙe hotonsa an liƙe hoton baba shi duk da su ma sun ce dai akwai kabilanci a higo cikin coci asalin annabi Isa dan Middle East ne babu sai middle east ne amma li hoton da ake liki a kowane coci hoton bature ne da baturiya so ya aka yi daga middle east aka samu turawa tun a wancan zaman aka ce kaga shi kansa kiristancin magudi sun shiga cikin shi an mai da uwar shi baturiya ba baturiya ba ce yar palestine ce ko iraqin kasar palestine ta tsohuwa ko kuma kasar sham tsohuwa haka shi ma dan gurin ne to ya aka yi ayyuke kama da turawa wanda za a zaga ga hoton bature ne wanda za a masa gemu da kashin baki da wane ne so kaga kenan akwai kullalliya tsagen tsakanin turawa da larabawa a rikicin waye annabi isa din so idan Allah aka bincika za a ga an mai bauta sai Allah ya kamo shi a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai din kai ne kace wa mutane da kai da babarka alloli ne issue na trinity ko sai sai ma qultu lahum illa ma amartani bihi wallahi ba abin da na ce ban da abin da kai umarni a kan shi kuma lokacin da nake wa'azi ina raye ubangiji kai shaida ne ban faɗi sama da abin da ka umarce ni ba a yanzu Allah bayan ka ɗauki rayuwata kunta an tarrafi ba alaihi kai ne mai sa ido a kan lamuransa kai ka san mai suka aikata ni wallahi ban ma sani ba amma iya abin da ka mun umarni iya abin da na faɗa ke kunta an tarrafi ba alaihi wa anta ala kulli shay'in shahid sai kuma ce in tu'azibuhum fa innahu ibadu Allah in ka azabtar da su bayan ka ne ba wanda zai ce maka danne la yusalu amma yafalu wa hum yusalu wa in taghfir lahum in ku kaga dama kai afuwa ka yafe fa innaka antal azizul hakim ko azizur rahim ko kai ne mabuwayi mai hikima hukuncin ka duk abin da ka hukunta daidai ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ya ta maimaita wannan aya da haka da aka ajiye mashi addu'a kwaya ɗaya ta karoki duk abin da kake so za a baka saboda ya kalli wannan bala'in a gaban Allah akwai masifa sai ce na ajiye ta zan nemi ceton al'umma ta a ranar gobe alkiya kowane annabi an bashi damar addu'a yayi garanti sai faɗi addu'a ɗaya tak an amsa maka kowa yayi tashi annabi Sulaiman ya ce rabbi habli hukman wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah ka bani hukunci da mulkin da ba wanda zai sake irinsa a bayana Allah ya ce an baka kuma ya mulkin da ba wanda zai sake irin shi wanda ya so kwatantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne wata rana yana sallah ya dan yayi higa ta dabba ya taho zai wuce ta gaban shi manzon Allah ya taho ya taho ya matse da jikin bango kuma ya meka hannu ya kama shi yace da nan matsa he da yawun hannunsa ya zubo a jikin hannuna saboda zafin matsa din ya ce niyya na yi wallahi in ɗaure shi jikin husumiya ta masallaci kuma masa umarni ya bayyana yaran madina su zo su zaga su ce oh wannan shi ne hedan ya ce haka na so in masa sai na tuna annabi sulemanu ya yi addu'a wa mulkan layan bari le ahadin min ba'adi to in na kama shi a matsayin aljani na ɗaure aka gan shi ya ce na shiga gona annabi sulemanu a mulki ta addu'a sana tana yasa ba zan iya ɗaure shi ba to kaga shi addu'a sa kenan to shi kuma da ya kalli girman wannan gurin annabin Allah tsoro yake ce ayi afwa ka san cewa ayi afwa ma fa he ka isa in shugaban ku ogan ku ransa ya baci yana wuta ai wani ne kaza da kaza to da kai me yasa kai sai ga ya kauce ba zai ce ba to ayi hakuri ka san ka ce ayi hakuri ma he kaga fuskar cewa ayi hakuri he ka isa to shi yasa annabi Isa a lokacin matsayinsa ne bai kai bai ce Allah a musu afwa a kyale shi sai ce in tu'azibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim da haka to manzon Allah kwana yana maimaita wannan ayar in zaka yi sallah ka kwana kana maimaitawa kana tuno girman Allah wallahi sallah za ta hana ka alfasha da munana ayyuka Allah ya sa mu dace yace bakara din da nisa'i da ali imran yatakhallaluha du'a'un wastighfarun kuma ba haka ba aka sako karatun ratatatatatatatata a guje ya ce a'a in an samu gurin addu'a ana tsayawa a yi addu'a in an samu istighfari ana tsayawa a yi istighfari kama sabaka fi salatin laili kamar yadda karatu ya gabata a salatin laili idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sauran addu'o'in da ake a cikin sujada su ne za mu karanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah amfani mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ubangiji ya nuna mana mu gyara mu yi aiki da abin da ya fi dacewa na masu tambayoyi sun kawo waɗanda aka tace kamar haka assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya malam menene hukuncin bin mutumin da wata larura ta sa baya iya zama a lokacin da ya ɗago daga sujada sai dai ya durƙusa akan gwiwoyin shi kamar yadda 'yan makaranta suke ma'ana nil down kenan ko idan iya abin da zai iya a sujada haka larurarsa ta bada haka rahin lafiyarsa ta bada wani aka bi ne shi sallarsa daidai take kuma wanda ya bi shi ma sallarsa daidai take sai dai idan akwai waɗanda za su iya yin sallah ba su da irin waɗannan matsaloli ɗin to a ba su dama su ja sallar wannan shi ne ya fi alkhairi ana so sallah mutumin da yake da cikakkiyar kamala ta kowace fuska shi zai jagoranci mutane yasa za ga haka zo malikiya ba sa so kurma ko mai inar magana ba sa son mai ido ɗaya ba sa son gurgu ba sa son mai hannu ɗaya mai yankakken yatsu mai yatsu shida ko? na? irin su mata maza irin su ɗan daudu duk irin waɗannan mutanen da suke da matsala a cikin rayuwarsu tare da ba su suka ɗora kansu ba to amma don sallar ta zamanto da cikakkiyar kamala ta su ake zo su ja sallah ɗin a cikin malikiya sun sun tsananta ma sun ce idan samari biyu suka zo za su yi sallah idan karatun su iri ɗaya ne wanda ya faɗa kyan fuska da hasken fuska da annuri to ya kamata ya ja wannan sallah da har a wajen Allah madaukakin sarki wannan zai tasiri in ka taho da mutane guda biyu ɗaya yana da kyan fasali ɗaya kuma yana da ɗan ban tsoro haka to idan ɗaya za su yi jawabi wanda yake da zaka ji an kunutsuwa da karɓar jawabi shi to shi yasa a wajen sallah an fi so a yi wannan don haka idan mutum yana da larurar da shi ya san ayyukan sallar shi ba za su zo daidai da yadda ake da bukata ba in ya haƙura ya bar wani wannan babu laifi sai ci gaba da jan sallah shi sai ya higa sahun yan ritayar musulunci kutiba lahu misla ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqimun duk lokacin da aka yi sallah to za a rubuta masa ladansa na limami ko da ba shi yake limancin ba yasa malamai suka ce abubuwan musulunci ka dage lokacin karfinka kake azumi da yawa kake salloli da yawa lokacin da ka kasa sai a ci gaba da rubuta maka ladan azumi da ladan sallah irin wanda kake kana saurayi in rahin lafiya ta samu mutum yayi shekara goma a kwance akan gadansa to fa ayyukan da yake yana da ƙarfi da lafiya su za a ci gaba da rubuta masa wannan shekara goma duk da yana kwance kaga kenan ita ma musulunci akwai tsarin fansho da gratuity Allah ya samu dace assalamu alaikum malami ne yau ni ne yau kare mun fitsari a kafa amma na yi tsarki to yaya sallah ta take ka yi tsarki ko ka wanke eh idan kare ya mutum fitsari a kafa bai wanke bai je sallah menene matsalar ta yi ko ba ta yi ba na ba ta yi ba me hana ta yi ai ba wuce ba kudari ya masa a a ai ka tafi wani kiyasin da ba yanzu yi ba magana da yake kariya wuce kuma karen ba kowane ba ne ba sai bakin kare aka ce yanzu kana tsalla farin kare wuce ba abin da ya samu tsallaka to kadara ka fi tsarin bakin kare ne ma fi tsarin tsallata ba ci ko tana na na'am na'am don haka fitsarin kare na jasa ne ko haka magana take na ya ce kai e ko ni ina da shakku gaskiya fitsarin kare da kashin kare na jasa ne na shi kare na jasa ne ikon Allah ne yana ji in ban manta ba mai iziya yana faɗa dukkanin dabbobi da yawunsu da majinarsu da fitsarinsu da bayan gidansu dukkaninsu ba na jasa ba ne sai da kira su ƙazanta da daji amma ban kiyaye ba in fitsarin kare ya zama to na jasa ko bai da ba don haka da aka ramu kallon an sarka idan fitsarin kare na jasa ne kai sallah baka wanke ba sallar ka ta ɓaci idan ba na jasa ba ne kai sallah baka wanke ba sallar ka ba komai a masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama karnuka suna shiga su yi fitsari a ciki idan an tahi sallah ba kafir ba komai ko ba taɓa zuwa ruwa ba haka ake sallah a masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama karnuka suna shiga ciki su yi fitsari wannan yin abin da ya fara zuwa kwakwalwata da haka in ya zama dai najasa ban kiya bai da aka yi fitsarin ka da zama najasa wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum mala idan mutum janaba ta kama shi da sanyi kuma yana tsoron sanyi zai iya bari sai hantsi ya fito ya yi wanka kafin nan ya yi tsarkinsa ya yi tsalla idan kama shi ta yi zai iya yi in kama ta ya yi ba zai iya yi ba na da babbanci guda biyu ko? eh to shi kenan tun da an gane shi kenan assalamu alaikum rahmatullah malam ne muka shiga masallaci da abokaina domin yin sallah a zahar sai muka ga lokaci ya wuce a yadda ake sallah a masallaci sai muka yi jam'i kuma ni ne liman muna cikin raka'a ta biyu sai waɗanda suka shigo masallacin suka fahimtar da mu ba a yi sallah ba tare da liman a matsayin jam'in masallacin jin haka sai na ci gaba da jan su sallah amma na canja niyyar sallah ta ta azhar zuwa nafila malam abin yake baka yanzu ta kadirci ba tunda kana jan su sallah azhar kuma ka canja niyya ai ba a canja niyya a cikin sallah ko ita innamal a'malu binniyati wannan niyyar da kai ta farko ita ce aiki aiki da ita yanzu a cikin aiki da ka canja niyya yanzu ka canja a banza bakka da azhar bakka da nafila so kai so kuma da ha kare sallah suna da zabi wannan ta'ihisu ko kuma ta sabon liman za a bi suna da zaɓi a ciki in ta aka ta ahizu su ta ahizu matsala kai ne ka samu matsala a sallaka su ta su lafiya kalau da haka in suna da buƙatar su bile mamu matsalaci sallah su jira a sake wata ikama su bi sallah in ta aka ta ahizu ya su fito kai kuma ka jira limamu wani yanku sake sallah tare da shi Allah ƙara malam lafiya malam za a iya yin sallah da sura ɗaya da gudu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tafiya ya karanta suratul fatiha a raka'a ta farko ya karanta wattini ya sake raka'a ta biyu a sallar magriba kenan ya karanta fatiha ya karanta wattini a ta uku dama fatiha kadai ake a boye wanda yake ruwa da yace na rantse da Allah ban taba jin sauti mai dadi wajen karatun alqur'ani ba irin wannan sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo kaga duka sallar raka'a ɗaya ce ko kuma ka fara sallar tana da tsawo surar ka datsa ta gida biyu rabi a wannan raka'a rabi a wannan raka'a dai yayi daidai Allah ya samu dashi assalamu alaikum wala ya halatta a cikin sallah mutum ya kewa iyayensa wannan addu'ar kamar ayar cikin suratul isra'i kamar ayar cikin suratul isra'i ababu isa wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ai mun faɗa cikin karatuttukan mu inni nuhitu an aqra alqur'ana sajidan aw raki'an Allah ya mun hani in karanta alqur'ani a ruku'u ko in karanta alqur'ani a sujada sai dai kame da lafazin addu'ar ko lafazin alƙur'anin ya mai dawo mazin addu'a amma kar ya zama to da ayar ƙur'ani shine za ka iya yi ka iya ce a rabbi zafiri lewa ne daya wa rahamhuma kama rabba ya nisa zira aƙalla ka shigo da wani abu da ya nuna cewa ba ayar ƙur'ani ba ce ba malam dan allah a yi mana bayani akan yin shafa'i da wuturi lokacin yin bacci dole ne ko mutum zai iya yi idan ya yi sallar isha'i idan mutum yana tsoron idan ya kwanta bacci ba zai iya tashi ya yi wuturi ba kamar abu huraira sai ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mun wasiya da abu guda uku an ukira kabla an anama lalle lalle in wuturi kafin in yi bacci saboda in ya koma bacci kamar da asan wahai da kyar ake iya tafinsa sai manzan Allah da ya fahimci wani ta kai karka kuskura ka kwanta bacci sai kai naka wutar wanda kuma ya tabbatar idan ya kare shagulgulansa da ayyukansa ya zo kwanciya zai iya yin wuturi sai ya bari in zo kwanciya sai ya yi wutarinsa wanda ya san idan ya kwanta bacci zai iya tashi cikin dare ya yi wasu nafulfulin ya yi wuturi sai ya bari idan ya kwanta cikin dare ya yi nafulfulin sai ya wutarinsa wannan ya fi masa alkhairi kowa gwargwadon irin karfinsa da jajircewar shi assalamu alaikum malam idan mutum ya yi na je kunji ya kuka yake kuma na rasa ta ina hasken yake mana idan mutum ya ji an fara ta da ikamar sallah da asuba ba zai raka a talfajiri ba eh haka ya kamata ya taho masallaci idza uqimatus salatu fala salata illa al-maktuba assalamu alaikum shin barin sallah a jam'i shine yake da zunubi fiye da shan giya ko kuma barin sallah kwata kwata wanne kake yi kowanne dai ka ba'ir ne cikin kabira ko so ban zuwan da ya kamata ka ɗauka ba ka bar wani kyan giya kake so ka ɗauka kake sallah ko kuma sallah kake so kake kake shan giya kowanne babu abin ɗauka a ciki kowanne kabira ta kuma kowanne Allah zai iya kona ka tsawon lokaci a wutar jahannama da karka zaɓi kowanne daga ciki assalamu alaikum Allah ya ƙara dakta lafiya dan Allah malam me hukuncin rubuta ayar Qur'ani a cikin masallaci bai dace ba karshen alkiyama an ce idan ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ke kawata cikin masallatai babban abubuwan da ake kawata masallatai da su shine rubutun da ake a jikin bango da fanci da wane ne to malamai suka ce bai kamata ba wannan rubutun ayoyin na alkur'ani in an yi ba abin da zai hana sallah ta yi a masallacin Allah ya karba amma dai daga cikin abin da yake daucewa mutum nutsuwa a cikin masallaci misalin idan calligraphy din yayi kyau sosai ya tsaro ya ga mutum yana ta tunani ana sallah to ni da wannan inna anzalna wuce ko inna a'adaina sai ga ana sallah ana ta tunani yana so ya gane me aka rubuta a ciki to malamai suka ce bai dace ba ba a so zane zane yawa a cikin masallaci assalamu alaikum warahmatullahi malam muna samun ilimi sosai daga wannan karatu sosai Allah ya saka da alkhairi ya kuma karo ilimi da fahimta to Allah ya sa mu amfana duniya da lahira malam menene hukuncin mutumin da bayan ya dago daga sujada yake kade hannunsa saboda ƙasa ta taɓa hannayensa kuma alhali ba a salance daga sallar ba ba a biya so a kaɗe ba in ba abin da zai cutar ba ne ya taɓa jikin hannun shi in dai ba abin cutarwa ba ne ba a so ɗin da tun da ka ɗauko ka maida shi jikin rigarka idan akwai haki da kara da ƙazanta to wannan sai ka kaɗe saboda kar ka kai ƙazanta jikinka wallahu ta'ala alam assalamu alaikum malam a masallacin da muke sallar asuba idan muka yi raka'a ta farko a raka'a ta biyu bayan liman ya gama karatun fatiha da sura yakan yi shiru na ɗan wani lokaci sannan ya yi ruku'u mala akwai wata addu'a da ake a wannan wuri ana Allahumma inna nasta'inu ka ko ita ce kunutin ‘yan malikiya amma dai bai fi inganta daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam an ce alkunutun abubakar siddiq radiyallahu anhu shi ne yake wannan alkunutun mu kuma a malikiya sai aka rike dilliman a sallar asubahi sai ya yi ba daidai ba ne ba ana alkunuti ne idan matsala ta sako ku gaba to sai a saka a yi ta addu'a a yi ta alkunutu wasu malaman suka ce kacce wuce wata ɗaya a yi ta asubahi a zahar la'asar magriba isha'i in wata sai a dakata idan waɗansu suka yi abin arziki suka yi abin a faɗa liman sai saka su a gaba sati ɗaya ko sati biyar alkunut Allah wane da yawa masallacin mu kaza Allah kai masa albarka ma mu suna amin Allah wane da ya ci da marayu da kaza da kaza Allah ya masa albarka amin haka ake a cikin masallaci ko za a yi addu'ar alkhairi ko za a yi addu'a ta shari kuma a bayyana ake yin ta kuma mamu suna cewa amin amma yin alkunutu kullum da kullum wannan ba cikin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace kafin mu rufe masu wasa iya daukewa yan kwamitin karatu sun sanar da ni da la'asar cewa sanarwa da aka bada muna so mu cancanta kayayyaki na karatu musamman kemaran mu da 'yan wayoyi da irin su fiku da waye so ɗaya daga cikin hadimai ko mukarrabai na ɗan majalisar tarayya awali ya'u wane ne? comrade awali ya'u ya ji a irin karatuttukan ya gaya wa ɗan majalisa na zifi sani fula honorable na zifi sani jirgi ko ya wuce mota don haka sun aiko da gudunmawar naira dubu hamsin a ƙara a cikin kayan sauki muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya sa a mizanin ayyukansu na kwarai kuma da 'yan kwamiti suke sanar da ni insha Allah ranar laraba za su je pricing kayayyakin inda abin da za su siyo tun a ranar za su siyo ina ji muna da wasu guntun kuɗaɗɗaki za su haɗa da su wanda kuma suke ganin suna da abin da za su ƙara na gudunmuwa ko abu da take Allah ya saka wa kowa da alkhairi akwai yan da suka yi ta bukatar addu'o'i muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi akwai aiki da na bada a masallacin yamma dan a masallacin kofar arewa dangane da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahumma ghfirni min khataayaya bil ma'i was salji wal baradi nace ya kamata yan uwa su yi bincike a karatun talata ya kamata in faɗa wancan satin na manta to amma dai haƙƙin wanda ya binciken kuma a sake zabura da yan uwa ya kamata in faɗa akwai ɗan uwa Aminu Magaji Dr. Aminu Magaji wanda yake karatu a UK ya ji karatun kuma tun da his snow din tana inda yake sai ta tobara ya nasa experiment din cin adare din dan haka sai ya dauki dissar kankarar ya zuba ta a bokiti ya dauki underwears guda biyu ɗaya 100% cotton ɗaya kuma mai polyester sai ya zuba bai tare da ya sa omo komai a ciki ba da gare ya waye ya dauko su sai ya ga mai 100% cotton 50% na dattinta ba tare da an sa omo ya fita ba wacce take mo polyester kuma sai ga 95% na dattin da yake jikinta ya fita ba tare da an sa wannan omo din ba sannan kuma wannan kenan kamar da niyya aka yi shi wannan experiment so at the same day experiment na biyu shine ya sa wani canvas ɗinci yana da akwai sai yayi datti da yana tunanin ko wankewa ko ajiye shi ya sai wani saboda kasan safari ne kan saboda haka to sai ya tafiya da shi a cikin sunuɗin amma ba da niyyar wani experiment ba da ya dade kuma abin ya dawo hayyacinsa ya yi tafiya ta kai kusan ta kilomita ɗaya ya je ya dawo don haka bayan ya dawo sai ga ƙasan takalmin ya yi haske kar kamar an wanke shi don haka to wanda suke bin majalisi za su ga an sa kwanan da aka tara datti ɗin da suno ɗin da kuma bayanai na tabbatar mana da ragwanta wajen karatu na san da yawa su karanta ba shi yasa nake maimaita abin da aka faɗa da hoton kambo suna shi da ba su gane ba to kamar yunkuri ne ne shi yasa to idan mutane aka ce a gwada kaza dan a gane hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane su daina kwanciya da sardi ba a rasa hikima a ciki Allah madaukakin sarki ba mu ikon jajircewa da kokari din Allah ya ƙara mana masu kokari da jajircewa akan gano hikimomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin maganganun sa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin Allah ba mu dace